الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون mun aiki manzanni ya Rasulullah kuma mazaje muka aika mutane ba mala'i fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur mu aiki manzannin nan bil bayyinati da hujjoji hujjoji mu'jizoji waz zubur da littattafai waɗansu mun haɗa musu mu'ujizojin tare da littattafai kamar su da ula ta Ibrahim Musa da kuma attaura da injira da zabura waɗansu su a mai da su su aikin littafin da ya riga su kamar yadda aka mai da annaban bani Isra'ila gaba ɗaya duk abin da ya zo tsakanin annabi Musa da annabi Isa annabi Musa da annabi Isa duk su aiki da abin da yake cikin attaura inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur ya kuma annabiyuna alladhina aslamu lillazina hadu wa rabbaniyuna wal abaru duk gaba ke da da taura ake aiki har zabura ta zo ita ma da ana aiki da ita da yake da zaburar dawud ita yawanci wa'azi ne a ciki amma hukunce hukunce a taura da su ake aiki har na annabi isa ya zo to abinda duk a injila ba ta soke ba a taura ne ake aiki sai abinda injilan na isa ta canja to shine za a bar aiki da shi saboda haka ne kuke mission suna ce tsohon alkawari da sabon alkawari in sun ce tsohon alkawari suna nufin a taura in sun ce sabon alkawari suna nufin injila bil bayyinati wa zubur wa sallallahu ilayka zikra kai ba mun aiko ka tare da mu'jizozi tare da kuma alqur'ani wa sallallahu ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don kai bayani wa mutanen abinda muka sassaukar musu da shi kai musu bayani wa Allah mai tafakkaruna su kuma za su yi tunani a cikin hankalinsu su gane wanne ne daidai don saboda kada a yi tanakudi kada a warware juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da alqur'ani mu'jiza shi mu'jizan alqur'anin nan gaba ɗaya in ka karanta fatiha da ka san alqur'ani in ka karanta fatiha sai ka duk alqur'ani ya shigo ciki wato sauran ayoyi ko ba a karanta ba suna nan cikin fatiha in kuma ka shigo bakara kamun kai aya 20 sai ka duk karatu ya fito filla filla duk abin da ake sa faɗa an faɗe shi filla filla haka za a ci gaba da yin bayani tunda aka ce sura ɗaya fatu bi surati min mislihi sura ɗaya ita ce mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita sura kuwa aya uku ne karamar sura ta aya uku ce kamar inna adina kal kawthar kamar babu na tullahi kamar wal asri to sauran ayo duka an ba ki su ne saboda isansa amma ayo uku kuma sun ishe aiki sallallahu alaihi wasallam wanda na rika zikir mun sauko maka mun saukar maka da wannan littafi alqur'ani litubayyana lin-nasi don kai mutane bayanin ma zila ilai abin da aka saukar musu shi alqur'ani yana yin bayani cikakke don yana ce bilisanin arabiyyin mubin an saukar da shi da harshen larabci kuma da bayani cikakke shi alqur'ani amma duk da haka dole in alqur'ani yayi magana sai an baro manzon Allah wurin aikinsa saboda la'awadi wa rasula ko fahimta kadar dole wani wuri sai ka nemo abin da annabi ya faɗa da abin da ya aikata don ya taimake ka fahimtar wannan aya ko ko hukuncin wannan aya duk ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani shi ma kamar yadda ummul mina aisha da كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه يتكلم بكلام بي... فصل بين يفهمه من يجلس إليه وربما كرر الكلمة ثلاث لتنكر عنه مغنى كل سنين مغنى فإن يذكر الله ولكن آمر كتب مغنى مغنى ليس ليس ليس yawa ma yakan maimaita magana ɗaya sau uku don saboda hankali ya kama daga duk da haka da bayanin naka tafsirin naka wani wuri in shi ma ya yi magana gaba ɗaya to annabi ba zai aiki ba kenan saboda wa'adi'ullah wa'adi'ur rasul ba za ta aiki ba amma in an kafa fahimtar wani wuri sai an komo wajensa to sai a gane abinda ba gane qur'ani ba takririnsa da shi zai fahimtar da mutane wannan alqur'ani shi ko in yayi nasa ya gama dole sai wani wuri ya gagari mutane sai dai malamai fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna su kuma da aka a ce ga wannan ya gagari mutane abinda annabi ya faɗi nan ba gane ba me ya fahimta ku a ciki kowa ya kawo abin da ya fahimta sai ka je imam malik abin da fahimta daban imam shafi abin da ya fahimta daban amr ibn hanbal abin da ya fahimta daban abu hanifa abin da ya fahimta daban cikin muhtamilat abubuwan da suke daukan kamanni to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ijtahada fa asaba fa lahu ajran wa man ijtahada fa akhta fa lahu ajrun wahid idan abu ya zo dole sai an yi ijtihadi a gane to dukkan malamin da ya yi ijtihadi in ya gane gaskiya an ba shi lada biyu in ya kuskure an yafe masa kuskurensa an ba shi lada ɗaya kuma kowanne ka bi daidai ne domin annabi ya tabbatar da irin waɗannan abubuwa ya taɓa kuna an taɓa kafo wani ɗaurere yana magargata tsari a tsaye a kai shi wuta da aka sai a kai shi a sai a kashe shi da ɗari ya fito da ɗari ya fita annabi ce ku kafin bakon nan ɗaurere sai aka ce an cika maka aikin ka ya rasulullahi ka fi a kai shi wuta ka fi an ce a kai shi wuta ai a kace shi kenan ya ce ni ba haka nace ba amma zan biya diyarsa abin nace a kai shi ji wuta kaga na bai sa mutu wani laifi ko ku biya yace ni zan biya diya kaga ya tabbatar musu da ijtihadin su kenan kuma ya ce ranan da za ka fi yakin banu quraiba yace ban yadda kowa ya tallata asar ba sai a banu quraiba wadansu rana za ta faɗi musu a hanya suka yi sallar la'asar a hanya suka ce annabi yana nufin mai sauri ne ba yana nufin bar sallah sai lokacin ta ya fita ba wanda suka ce ko da isha'i ta mu kai gari can zai ba mu yi sallar la'asar tun da annabi haka yace kuma annabi ya tabbatar musu da kowanne fahimtar sa saboda haka malamai aikin su ne aikin annabi yayi bayanin abin da malamta ba malamai kuma sai mutane bayanin abin da sauran mutane ba su fahimta ba saboda haka suka ce man kallada aliman laqiya Allah saliman duk wanda ya koyi da malamin kirki shi kan iya ji lahira ba ruwansa shi malami ne ya faɗa masa ya faɗa shi ba ruwansa amma karka yadda ka zuba taccen malami domin Allah ya ce karka yadda ghayrul maghdubi alaihim waladdallin karka yadda ka bi malamin da Allah ya fi da shi karka yadda kuma ka bi bataccen malami fasalwa yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma sai a bar malaman su kuma basu da fahimtar su da tunanin su saboda haka ake samun sabani a cikin fahimtar saboda ihtimalat don a sauwace wa al'umma أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.
ما نزل إليهم ولا لا يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يكسب الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون شن كافر مكة يا رسول الله da suke maka waɗannan miyagun maganganu da miyagun ayyuka da miyagun jafa'i shin sun amince makircin nan da suke maka sun amince a fa aminan lazina makaru sayyi'ati yakhsibu Allah bi mulaka Allah zai sa ƙasa ta haɗiye kamar yadda ƙasa ta haɗiye ƙaruna sun amince ba a musu irin wannan azaba a nitsar da su cikin ƙasa kamar yadda aka nitsar da ƙarfuna ko ko yadda aka nitsar da mutane annabi ludu an yi tsila aw ya kumul azabu min haythu la yashuruna ko kuma a kawo azaba ta inda ba su sani ba kamar suna bacci a saukar da azaba ko ko su jira na mai zafi sai a kawo musu inuwa sai sun taru da kashin inuwa sai inuwan ta zo wuta ta kona su ta inda ba su sani ba sun amince a yi musu haka a'a ubangiji tabaraka ta'ala yayi mana bayani daga baya kafirin da suka dame shi suka ce kai in gaskiya ne ba wai azaba ba a saukar mana da ruwan da ruwan wuta na duwatsu Allah ya ce a'a ai matukan kana cikin su ba zan musu azaba ba ko ba ka cikin su suna istighfari ba zan musu azaba ba kuma hakan aka yi bayan shekara goma sha hudu a cikin na sha biyar sai aka jawo miyaku waje da makka aka kai su wani kauye ki badar annabi da kansa ya fito wurin aka yi musu yar azaba yan yar kadan ita ma ba ta dace da kafircin su bane kashe mutum saba'in kawai da ɗaure mutum saba'in ya isa sharri da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekaru inna barsha rabbika la shadidun din ba aikata ba saboda arkomin manzon Allah yana wurin ba a saukar da azaba ya zama dole ne wannan din ba a yi musu don a horar da su a ba akwai lalina maka sai yaƙi an yi tsirar ma hukumar da auya ta mul azabu min yanzu da tsoro ko azaba ta zo ta inda ba sani ba ko kuma a kisre su da ta ƙasa أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين aw ya qadum fi taqallubihim wa ma hum mu'jizin ko kuma sun tafi ya fito kaiwa da kawo ba azabar ta zafi a can a can daji ba za su tsere mana bane taqallubi iya zama tafiya kenan in ku taqallubi ya kuma suna kwance ne suna bijiyuwa kan gadajen su ba su na bayanin kashi kenan azaba ta zafi da daddare a jujjuwa kan gadajen su ake nufi nan na duk da ba su amince ba
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ko kuma ya kama su da irin kafu na kaɗan kaɗan a kashe wannan wannan ya ji tsoro a kashe wannan wannan ya ji tsoro a yaƙi wannan gari wancan gari ya ji tsoro a hankali a hankali ko kuma a yi musu irin wannan a rata kawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim duk da haka dai Allah ubangijin ku ya ku mutane la ra'ufur wallahi mai yawan tausayi ne rahimun mai jin kai ne ga shi kun kafirce wa annabi amma duk da haka yana ba ku iska kuna shaka yana ba ku ruwa kuna sha yana ba ku abinci kuna ci kuna jin daɗin iyalanku kuna gobe kamar lafiya kafin lokaci ya cika saboda tausayinsa أَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون يا كافر مكة يا sauran kafiran duniya har na yanzu ba za ku dubi ikon Allah ba ne wanda ya saukar da wannan littafi na ban mamaki wanda ya aiko wannan babban annabi na ban mamaki su nura mana a wata kiro kira ma kalakallah mun shi duk abubuwan da Allah ya halitta komai ya tafayyaru ila an yamini was sama'ili hatta itatuwa da ganyaye da ciyayi sune wa Allah sujada wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko ne wa Allah tasbihi yana masa sujada an yamini was sama'ili in ka lura da ganyaye din gari ya ware ta inda rana ta fito ko dabba ta fuskanci rana tana tafiya suna binta suna kallo ganyaye in ta zo tsakiya ta duba sama in ta koma rana yamma ta dubi yamma in ta koma kudu su dubi wajen kudu in ta koma wajen arewa lokacin zafi ta ko ta suna kallon arewa ko ganyaye idan rana ta wajen filip su haɗe kamar su tafasa da sauransu sai filip su haɗe su ba za su ga wannan ikon Allah ba komi yana cikin biyayya wa Allah komi yana cikin biyayya wa Allah hatta tatuwa da ganyaye da ciyayi da duwatsu da komi da komi wa in mijin illa ya tafi zambi wa lahum aslama man fis samawati rabbil mukarhan duk abin da yake sama duk abin da yake kasa yana cikin biyayya wa Allah daukan wa karhan ba zai saba wa Allah ba sai dai ya saba wa shari'ar Allah domin ikon Allah ba wanda ya sai saba wa ikon Allah amma shari'ar Allah yadda ya ga dama haka yake yi fa al ma yuridu ya kuma ma yuridu yadda ya ga dama haka yake yi a wa nakru ila ma sallallahu fi shay yatabayyu dalu an yamini kadama washama'ili da tagun sujjadan suna masu sujjada lillahi ko da furu duk gaba da halitta suna cikin kankantar da kai wa Allah ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون آه duk abin da yake sama duk abin da yake ƙasa duk abin da ko ina ko ne ne abin ko ba takawa ko baya takawa yini wa Allah sujjada wal mala'ikatu balle fa mala'iku wal mala'ikatu hukum ba taba samun mai girman kai a cikin mala'iku ba iblis ne mai girman kai da kafirai la bilakat qulubu munkirat hum mustakbiruna su masu inkar masu girman kai ne kafirai amma ba wani abin da yake Allah girman kai in Allah ya ce ayi ya kawo kuna rabban su mala'iku ga baki daya babu wani isabun Allah cikin su kamar yadda ka san shedanu masu saba shari'an Allah ne amma kuma ba su sabon Allah cikin sai dai saba shari'an Allah ko yana cikin biyan Allah
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun da koɗi da koɗi din a cikin haƙiƙanin lamari yana sujjada ga Allah yake masa tasbihi yana jin tsoron Allah balle ga mala'iku masu tsoron Allah da kullum masu wata rariyar ta tana sama da kohuwar ɗahin ga ibadi ubangiji shi ne sama da ko a cikin a cikin halittarsa a nan ita suratul hijira abin mamaki abin da muke faɗa wajen ma'arufa muna ce ta dafi muna ce taraki masu magana a nan laraba malamai suna ce albida bin nihaki wa nihaki fil bidayati ita suratul hijri ta koma ne ta tara- ta taraki ta yi sama ita suratul hijri har ta kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yadda aka halicci kasa da yadda aka halicci mutane da yadda aka halicci aljannu da yadda aka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza mala'iku annabawa duk ta jero ta ka fara fata annabi da Allah wa qud rabbaka hatta ya takal yaqin tarakki kana aqul to da suratul nahl ta zo ita kuma tarakkin ta dauka ta ta dalli yanzu an gama kenan wa min dabba wal mala'ikatu yastadbiruna shi shirin halittar Allah ga baki ɗaya ki ɗan adam shi ne kusan abin nufi shi ne umutu fitari ba inda za ka ce cikin mulkin Allah wanda babu ikon ɗan adam a cikin mulkin haka Allah ya so in kai kasa shi ne asfara fagilina domin shi ne shirin zuriyar shi ɗan adam ba duk duk wani mugun abin da Allah ya rita kuma ɗan adam ko mi kaskasci ga wata can kasa da an taba samu kafirin da ya fi kowa kafircin shedan ma yana tsaye wajen tsoronsa fir'auna ba fir'auna shedan yake yana jin tsoronsa ni ban taba ce ni Allah ba amma kai ka ce kai ni Allah yace a duka cikin albarkar gobe muke samu to kaga har kasa kenan shi dan adam yana can a tawo daga kasa din a zo ma'anar kasa dan adam wanda yake ba Allah to ayyo kaiwa kasa shirri a sona kuwa sai a hawo a damu dan adam yake ce ya dan Allah ba shi bai yi bauta wa Allah ba sai dai bauta wa duba ni dodo ni su bauta wa Allah sai a sa wata hawo a samu yan adam sai kun yadda akwai Allah akwai littafi akwai manzanni amma ba su yadda da wasu littafi da wasu manzanni ba ɗalin kitabi kenan a su wata hawo ma sama a samu dan adam rabi da rabi rabi musulmi rabi kafin a ce masa munafiki sun a samu ɗan adam ga su musulmi ne amma suna sarauta suna shan giya sannan a samu ɗan adam mummuni a samu ɗan adam waliyi a samu ɗan adam annaba a samu ɗan adam a mursalai a samu ɗan adam urul azumi da an kai muhammadu an kure su yau tun wallah samar da rusafa kamar ɗan adam kenan yadda ubangiji ya ce tattaka akwai anatar akwai anatar guda hudu ma'ana anatar guda hudu a zafin wuta wanda shi ne lantarki din da ruwa da iska da ƙasa to duk halittu tana biyo ana su guda hudu to da hudu ana su guda hudu idan ka riga yi to sai a duba ne ta aji da ma'auratu za a faru ne ƙasa ƙasa cikin ƙasa a duba sai a samu farkon da ba a samu su baro ƙasa su siminti su kanguwa har aka yi fetur har aka yi har aka yi abubuwa har aka yi aka yi mai tsada ruwan dai an kuhu nan wani jihadin ya ƙare kenan to sai a fito fili sai a samu halitta wadda ta gare yin fi nan adadin su ba kuma biyan marar su kamar na kirkira ba ne za a fara samu abin da za a fara samu in an yi sama a cikin tsire-tsire a gudu a fara samu shi ne sun don ganyen yau kun juji wani da rana ta yi wani da sarfa kuma kuma ya kyau da shi da rogiya a hau har kai da dabino in an kai da an koyi da rikirin da domin dabino shi yana kama tun mere su wani da ta yi suna da rai ma'ana suna da rai in kasa wani ya ƙi zuwa sake tobuwa saboda suna da rai amma ko za yi dutse ko shekara dubu ka dawo ruwa ka tattara ruwa a abin da ka tasowa to wani na ku shi ne ko wasu damar tsoro amma in sun daɗin tsoro ba ka gudu ba mai kakar yanzu ya fari ita fi ita fi amma zai sake tsirowa a wanda da biyu da biyu shi in an saurari kansa ya ke nan an dabba da saboda shi ke tsakanin kyakkyawan tsire-tsire su yi ke tsakanin dabbobi su da bino to daga an kure su da binon nan su da bino da kaushi an kure da yankin da bino ta buɗe su sai a fara neman dabbobi ne za a fara zuwa mai kuwa sai a fara samun katantanwa da dutse gefe da mai rai to an fi masa an to tafiya kenan to daga nan kuma su ajiye wuri a tatta biri shi ce kun gaba in an kai to an kure dabbobi kenan da kika mun mutum kuma ko mutum ba da biri da doki da halayen ɗan adam shi doki wani halayen su kuma da halayen dabbobi shi duk inda man kamar masu sarauta ba zai tashi ba su tashi wani za su tashi kuma ba zai kashi da kansa ba inda kun kusura ki ko doki dokin ba zai kashi ba sai ya tauka ya bai da uwarsa ba ko an ko an to sai sai kashe kansa ya mutu doki to cikin su kai biri daga biri cikin da gumi sun kare su ga mutane mutane ko su kuma waɗannan guri na fara ambatawa wanda suka ce ba su da Allah har masu tsafi daga nan kuma in an kai na an kure an kure dabbobi wani shiga jan adam an tutu har abu a wurin gasarar wanda da kafirai marasa littafi da kafirai littafi da munafukai da da Allah na son jiya na sallah na mata Allah inda na ku miya kun ayyuka su ne nan mutane masu gyaran zuciya ku ko ai sau da mummunai har ai sau da har ai sau da agawa ai sau da siddiqin kenan to da ban sama da katu sun annabci daga annabci da an riga an gama da mugan annabci tun da annabci an fi shi ba za a kara yi babu riba mu zo sun sun to daga annabi daga annaba su ma sun fi juna kamar yadda kuma juna wannan nabi yana ba ba sai amma su da yusuf da goma sha uku ma turku babban mako ma na ba in an kure to sai aje a to da su da mana ku su mun gani amma mun gani su su ne kasa to daga nan mun gani guda wanda ba ku abu su sallallahu sallama afa ghayra allahi tattabun ku a tsoron wani abun banza ku bar jin tsoron Allah in kuna kuna jin tsoron sharri to kada ku aikata wa Allah sharri ba za ku sharri ba insha Allah in kuna son alheri ku aikata wa Allah alheri kamar yadda waɗancan suka ce da aka ce ma za an da rabu karo a sabihin lawalin suka jawo kansu sharri wanda suka ce ma za an da rabu karo kaira suka jawo kansu alheri
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله kowane jin daɗin da ya same ku kada ku dangana shi ga wani allan allan haske ko allan alheri kowane bala'i ya same ku kai ku dangana shi ga allan duhu ko allan sharri Allah shi kadai ne duk niman da ta- da da, da kuka samu ta same ku to daga wannan allan ne shi kadai shi ya kawo nimar shine yayi ku ya yi muku gabobin ku ya ba ku iskar da kuke shaka da ruwan da kuke sha da jin daɗi da lafiya shi ya ba ku wa kun min ni'matin kowace ni'ima kuka samu fa min Allah to daga Allah fa take sun mai zama ta kuma duru ko wahala ta faɗo kar ku ji Allah sharri ne ko muku har Allah shi kadai ne kar ku yi gudu kar ku yi kar ku je ku yin kowa koma wajensa da addu'a wajen za ku koma da addu'a sun mai zama ta kuma duru in wahala ta same ku na ku shi alheri ko lafiya jin daɗi dukiya samun ilimi samun jama'a samun kwanciyar hankali sa ko ne to daga Allah yake ka gode wa Allah in kuma wahala ta same ka talauci rashin lafiya damuwa bakin jini eh, jahilci da kowace irin mummuna abu dai to kai gudu ka je wajen Allah kai masa kuka da addu'a wato wato neman gudunma wayo wayo wayo wayo shine shine di'ar da larabci eh, irin kukan zaki kenan wajen za a koma kai kuka ya yaye maka ba wani Allah sharri daban ba wani Allah alheri daban in alheri ya same ka to daga Allah ya zo maka in sharri ne ya same ka to kai ka dawo hanka kai ka dawo kanka amma ka koma wajen Allah ya yaye maka
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
sun mai za ka yi wa ƙuraƙumu da minkum bi rabbi yushrikun haka da ba yake shi dan adam kullum inda ya san Allah to ko bi muninsa idan wahala ta sami zaka ji ya ce wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah lokacin da bai lokacin bai da kowa da Allah din nan ko baka yi ne bai da kowa da Allah din nan in ko ya ji daɗi to sai ya mance da Allah ya rika jin daɗi yana sabon Allah kaman da ثم إذا أردت كذب ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برب يشركون إذا يا يا وتوتوا وهلا تدعى تقول لك تقول ويلو الله ويلو الله ويلو الله الله يا أبو النوي الله دي يا يا to waɗansu daga cikin ku sai su koma cikin sabon Allah kaman ba da su ba su aka aka yi musu wannan horo din ba da in an yaye su wani zai koma cikin sabon Allah kaman da sun mai za ka yi zurra an kuma idza fariqun minkum bai ce idza antum ba don saboda bayin Allah ah, ba haka suke ba bayin Allah ku ba haka suke ba kaman duwa ko suke hadiri ya zo ya buga rani ya zo ya buga ɗari ya zo ya buga in kun ji hadiri ba ka neman inda za ka fake su duwa ku in kun ga rana ba ka neman inuwa da za su shiga ku fake in kun ji dari ba ka neman bargo in- duk da kullum suna wajen Allah su ba su damu da da da wani canji ba ba kamar sauran abubuwa ba in sun ji rana su yankwane in sun samu ruwa su yi ganye mai kyau Ah, su bai Allah haka suke sun koma ga Allah sun mai zama su duru idza barikum minkum sun mai za ka shiga duru an kuma idza barikum minkum bi rabbi yushriku wadanda su koma cikin tsarin su kamar da
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
liyakfuru ma atainahu fatamattaru fa sawfa ta'lamun suna yin wannan mun sa musu ni'ima sun ji daɗi sannan mun sa musu bala'i don su tuna da lahira su tuna da lahira sun roƙi Allah Allah ya yaye sun koma cikin kafircinsu liyakfuru don su- su butulce ni'imomin da Allah ya musu liyakfuru ma atainahum insha Allah ubangiji a cikin barista yakan ba waɗansu sarauta waɗansu ya ba su kuɗi na me ya yi musu tallan aljanna domin ya ce mana wai zara aita san mara aita na ima wa mulkan kabira kan in ka je aljanna ka ka ga ni'imomi wanda babu irin su a gidan attajirai ka ga mulki wanda ba irin su a gidajen sarakuna to ashe kenan Allah ya baka mulki ya baka dukiya yayi maka tallan aljanna ne kaman wani ya ka maka samfurin wani abu gashi in kana so to in samfurin a jikin takarda yake kamar da takardar ka yale baka yi odan abin ba kenan ka rasa kai iyakan ka hoto kenan to amma idan an nuna maka hanyar da zaka application ka samu na gaskiya ga mulki dan kaɗan ka taɓa in ka ji daɗi to akwai na gaskiya ga yadda ake yi a same shi a kada ta Allah a yi sallah a yi zakka a yi azumi a yi haji a aikata aikin alheri a nisanci sharri a ce a taimaki jama'a a yi imani da annabi da dukkan annabawa shine ma'anar tauhidi din to in kai wannan to mulki na gaskiyar zai zo ba wannan na hoton da muka nuna maka ba haka kuma dukiya ka ji daɗi na ji daɗi to akwai na gaskiya wannan ka gani in kai mai mulki ne in zazzabi ya same ka sai ka mance dukkan mulkin ka in ciwon ciki ya same ka sai ka mance dukkan dukkan mulkin ka akan shi Jamus akan shi Ingila babu dai haka in kudin ne to amma in lahira ne la tabun alaihim wala hum yahzan babu tsoro ba bakin ciki balle ciwo to wannan shine mulki na gaskiya wannan shine arziki na gaskiya ka neme shi wannan an musu talle kenan sauran guda biyu wannan kuma maimakon a bashi mulki sai aka bashi ciwo wannan ko maimakon a bashi dukiya aka bashi talauci aka ce kaji ciwo kaji ba dali eh ba ko wani ciwon da ya ka ciwo mun maka wodan kar ka zabi Allah in ka zabi Allah akwai ciwo wannan yanzu kana jin ciwon nan a fili ne ba a wuta ba in a lahira ne ga ciwo ba cikin wuta wutar ba za ta hana ka ji ciwo ba ka ji tsoron Allah Allah ya maka wod ya baka tsoro ne kar ka yadda ka zabe shi kaji wannan dan kankani ma kenan ba daɗi kai kuma ka ji talauci ba daɗi to ka mazakar ka yadda ka bada cikin talaucin lahira wanda bai da iyaka amma ka wo kai maza maza ka guje wa wannan abun da ka ji ba daɗi din nan kai ba ka ke ka saba jin daɗi a duniya kar ka yadda ka rabu da hanyar neman jin daɗin lahira balle ka je lahira ya maka wulakancin da baka saba da shi ba tun da duniya kai ma mai kuɗi ka saba jin daɗi ka nemi hanyar samun daɗin nan mai dawwama kada ka je lahira haɗa ka da rashin daɗin da baka saba da shi ba tun daga duniya kai ko marar lafiya ka taba ka ji ba daɗi to kada ka yarda rashin lafiyan kai zarce har lahiya ai na gaskiya din auzu billahi kai mai talauci ka ji ba daɗi to kai ka yarda ka tafi da wannan talauci lahira ka ka kare kanka ga ayyukan da zaka yi ka samu alherin lahira din wanda zaka dawoma a ciki to saboda haka da ubangiji yake cewa sun mai za mata kudur bai ta yaru sun mai za ka shiga dur an kuma idza barikum minkum bi rabbi yushrikun li yakfuru bima atainahum duk wanda Allah ya masa ni'iman jin daɗi da lafiya da komai ya ji daɗi daga ba Allah ya masa wa'azi da wani irin rashin lafiya ya roƙi Allah Allah ya yaye da Allah ya yaye sai ya fada cikin sabon Allah wannan yayi butulcin ni'imomin da Allah ya yi masa ya furuba ta fatamatta shikenan ku je ku yi tai fatamatta ku sha dadin ku luwa ta wato qalilan innakum mujrimun ku sha dadi kadan wal tamatta fa inna masirakum ila nar in Allah ya ce shikenan je ka ji dadi din to fa ba jin dadi domin bayan wannan jin dadin wuta mutum zai fada Allah ya kiyaye saboda haka a kiyaye tun ana dare fatamattau ku je ku ji daɗi fa zaka tare mu da sannu za ku san ƙarshen lamarin wato shine azaba kenan
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون
ويسألون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم tallahi da tusaruna ma kuntum taftaru wato dama farkon surar an ce a ce amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma shirkun to yanzu na yin bayanin shirkun da ake yi ne wasu sun ce Allah uku wasu sun ce Allah biyu ne wasu sun ce alloli da yawa wasu sun ce a'a Allah ɗaya ne amma yana da ƴaƴa mata wasu ce a'a Allah ɗaya ne amma yana da ɗaya yana da mataimaki Allah uku kenan to duk zai zai bayani shirkun biya kore ba da kowa ya ce Allah ba ɗaya bane ƙarya yake ilahu kumu ilahu wahid فالذين لا يملكون قلوبهم منكرة مستكبرون kamar yadda yake ya kori magana waɗannan wanda suka ce Allah guda biyu na akwai na alheri akwai na sharri Allah ta duk da alheri da wanda ba alheri duk daga Allah guda ɗaya ke zuwa amma ga dalilan su ga wasu kuma kafircin su wa yaqaluna lillahi banat subhanahu wa yaqalu lima la ya'lamu nasiban mimma razaqnahum tallar tudunna ma kuntum taftaruna waɗansu kuma kayan kafin nasu sai Allah ya ba su dukiya ya ba su raƙuma ya ba su shanu ya ba su tumaki ya ba su awaki ya ba su kayan noma amma cikin wannan raƙuma da shanu da awaki da tumaki da kayan noman nan sai ware wanda suka ce daga cikin shi hada lillahi wa hada shirka'ina wannan shine na Allah wannan na dodo ne dodo me ya cikin wannan dodo ya yi halittar rakumi ne ko shanu ko ko ko yin dawa ko yin gero dodo bai da wani rabuwa ciki lima wa yajaluna nasiban lima la ya'lamuna suna sanyawa abin da ba su san amfaninsa ba su sa masa rabo a cikin arzikin da Allah ya ba su wannan kenan ko ko yajalu lima la ya'lamuna suna sanyawa kodanni waɗanda ba su san abin da ake ciki ba rabo to nan an yi amfani da ma ya hakilu kenan ya alamuna ma ya hakilu ya an yi amfani da ma ya hakilu maimakon maimakon ma la ya hakilu to duk dai fasalan tana tafiya daidai wa yaqalu li ma la yarbu nasiban min ma yarnahu a cikin abin da mu ne muka arzuta musu abin amma su da biyar ce wannan na dodo ne wa ya san dodo ba ne sarrafin ban dodo a cikin arzikin Allah tallahi ta dunna ma kuntum taftarun ubangiji na rantse da zafi na sai na tsaye da ku a lahira ga ga dodon naku in tambaye in tambaye shi
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويقالون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون waɗansu suka karan kuwa ba masu cewa Allah biyu din bane ba masu cewa Allah uku din bane ba masu yin dodanni da yawa suna ware dukiyar Allah suna ba dodannin bane su ga abinda suka ce wai Allah yana da yaya amma yayansa duk mata ne mala'iku ne ya kamata su bauta musu suna bauta mala'iku wai mala'iku yayan Allah ne a'udhu billahi Allah ba shi da wai qalillahi bana subhana Allah yace ah to wani ku kan ku ba ku son yaya mata ku masu aihuwan ma kun fi so ku haifi yaya maza to ni sai ku bani yaya na duk su zama mata ku abinda kuke ki wa kanku sai ku bani shi wa yadda lillahi ma yakrahun abinda kuke yi domin kowannen su balarabe a wancan zamani in an azaba ya ta mata an kawo mata albishir matar ka ta haihu me ta samu sai an nace ta mata sai ya hada fiska ya kamar ya ga kasa ya hada fiska ya damu in ya kai gida sai ya tona rabi ya bulli yar haka suke yi musulunci ne zai hana musu wannan wa yas'alu lillahi ma yakrahun wa yas'alu lillahi albanati suna sanya wa Allah wai Allah na da ƴaƴa fa duk ƴaƴanka mata ne a'udhu billahi subhanahu wala ma yashtahuna amma su ba abinda suke so ki suke so a ba su a ba su ƴaƴa maza abinda suke so kenan suna so a ba su ƴaƴa maza a ba su ƴaƴa maza amma Allah wai su ba ƴaƴa mata وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم abinda ya sa na ce farahun ma yashtahun wai abin da suke so ki suke so a ba ba ta son mata ya'ya mata ba ta so bai za ku shira hadin bilun sai in an ba ɗayan su albishir matar ka ta haihu mai ta samu mace zalla wajhu musu waddan sai fuskar ta juye bai baki saboda bakin ciki wai wa kazim sai ya haɗe fushi a cikin zuciyarsa me yasa aka ce matar ta haifi ta mata ba namiji ba wa huwa kazim sai ya haɗe fishi ya fishi ya taɓa ta rai ya ɓata fiska fiska sai baki saboda bakin ciki.
يتارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ayumsiku wala buni lam yadussu bit turab ala ta ma yakumun sai da wannan kuma uya ba yake yi baya so ma a ganshi balle ya ce ma take ta aibu sai ya kuya baya so ma a ganshi balle ya tana masa wannan albishir ya taware fil qawmi saboda ne min su ima bushira bi saboda mugun labarin da aka baki aka masa albishir wai matarsa ta haifi ya ta mata saboda haka ne yake kuya baya so ma a ganshi ayumsiku wala hunin idan ya koma wannan abin da ya samu din ta matar ko dai ya rike ta rikon wulakanci in tana da tsawon kwana da saboda haka irin ta wannan hanyar ne suke samun abokan aihuwa domin da kowace aka aihu binne ta din ake da ba aihuwan kenan to sai ya rike mata rikon wulakanci ko kuma in kwananta ya kare duk su bitura wannan abin da aka haifa ta matan a binne shi a cikin kasa a rata amaya kuma amma ko suna mugun hukunci wato mugun hukuncin su anan sun dangana wa Allah ya'ya a cikin ‘ya'yan ma suka ɗebi abin da ba sa so suka tura wa Allah wai na Allah ne kuma suka komo da matar wata mace ce fa wadda wani mutum ya aifa ka samu ka aura har ka aifi ta matan inda kowa baya so aiba masa mace ba wadda za mace kai ina za ka samu matar da za ta aiba maka ko ta matar ma balle maka albishi ka aihu to wannan akwai mugun hukunci anan shi musulunci kamar yadda kafirai suke ambato yanzu suna cewa wai haƙƙin ɗan adam musamman mata musulunci ya fi kowa kiyaye haƙƙin ɗan adam ya fi kowa kiyaye haƙƙin ɗan adam musulunci ne ke cewa ya ayyuha allazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awli bihima duk wannan sidira ba ta cikin dukkan daunorin da aka yi duniya in ba musulunci ba ma'anansa ya ku mutane da kuka yi imani da Allah da annabi ku tsaya da gaskiya da adalci saboda Allah da gaskiya da adalci saboda Allah da gaskiya da adalci saboda Allah kunu qawwama bil irshada walau ala anfusikum ko kai kai rashin gaskiya ka fito fili ka faɗa kai ne kai rashin gaskiya ko kai ne baka da gaskiya ka fito fili ka ce kai ne baka da gaskiya ga yadda abu yake awil walidaini ko babanka ne ya gaskiya ka fito fili ka faɗa ko da kuma ka ce tarihin gaskiya ka fito fili ka faɗa ko ɗanka ko ɗarka ko wanka ko ƙarinka ko ƴar uwarka ko bi girman mai sarauta ko bi talaucin mai talauci girman mai sarauta an sa abin da yasa ake rufe masa asiri saboda ana tsoron bala'insa kuma ana tsoron kada ya hana wani alherin da yake bayarwa in an fito an faɗi laifinsa to matalauci wa matalauci za ka iya ce to yanzu ma ga yadda ake fama iyalansa babu banyin na faɗi wannan magana za a ɗaure shi to a ba ɗaure shi ga yadda iyalan suke fama da wahala balle in an ɗaure shi bari in koyi a ba ruwanka arhamur rahimin ne ya faɗi Allah ya fi ka tausayi to banda musulunci ba inda aka samu wannan ba inda aka samu yayi lina wani kunu qawwabina lillahi wa da bil qisti wa najima annakum ja'alna qawmin Allah ala Allah ta'dilu idilu ya ku ba Allah mu'minai ku tsaya ba da shaida da gaskiya da adalci ko kana gaba da mutum in shine mai gaskiya ka faɗi gaskiyarsa kada gaba da shi ya hana maka ya faɗa faɗin gaskiyar da yake da ita a musulunci ake samun wannan a zamanin da idan sun abi 'ya'ya mata burne suke yi musulunci ya zo ana kada abun ne ta abatta dai ta rayu ita ma yadda namiji yake rayuwa don a samu a samu abokan aihuwa kuma in an baka ta rayu fa ba ta da gado ba ta da gado kuma in wani ya aure ta fa in wani ya aure iya to dangin wancan mutumin ne za su gaje ta sai sayar da ita wani mutum amma musulunci ya batta ya bata rabin gadon namiji za ta gaji duk abin da namiji ya gada za ta gaji rabin sa wannan irin kiwon mutuncin dan adam ai ya kai matuƙa wajen musulunci ya hana a kashe ta a binne ta ya bata rabon gado rabin na namiji kuma ya bata haƙoƙi iri iri yadda muke karantawa kullum wa yaqaluna lillahi banat subhana wa lahum ma yashtahun wa idza bushira adam min unsa zalla wajhu muswadda wa kadhib yatawari bil qawli min su'i ma bushira ayumsiku wa rahunin am yadsu bit turab ala sa'a ma yakunun masu wannan irin hukunci sun yi mummunan hukunci للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم idan za a ce mutum duk ƴaƴansa mata ne ce auzu billahi ba namiji ko ɗaya to kaga an buga misali mai muni kenan da shi to a ce Allah yana da ƴaƴa duk ƴaƴansa mata to mugun misali dai ya tabbata akan ku kafire ba dai ani ba ni kan ba za a buga min mummunan misali in an ce mutum bai taba aihuwa ba to an buga masa misali mara daɗi amma ya taba aihuwa ba duk ƴaƴansa mata ne to wannan ma dai ba da dadi amma garaci akan na farko din kamar yadda Hausa suke cewa wai wai sunanta haka ma wai sunanta haka ma wai an aifi ta mata ta mata ta mata ta mata sai aka sake aihuwa ta mata ta mata to haka ma muna so wai haka ma to haka ma muna so to buga misali da kuke yi cewa ina da ya'ya mata to mummunan misali kuke buga mini to mummunan misali tabbata akan ku ko kafire ba dai ni ba ni kam ni ne la ilaha illallah ni ne la ilaha illallah inji Allah khaliq kulli shay malikin komai da komai mulkin komai da komai ba mummunan misali gari subhanahu wataala lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi in an tashi buga misali mummuna sai su da za a buga musu mummunan misali ce musu sharrul bariyati ce musu asfara kafirina ba dai mumine ba balle Allah Allah ka walillahi izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin walillahi al-masal buga misali mafi daukaka ya tabbata ga Allah walillahi izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin masal sau walillahi al-masal ali huwa shi Allah shine al-azizu mabwayi kimu goni a cikin duk abin da ya ya ajiye a cikin dukkan ayyukansa na goninta ne da hikima da ilimi subhanahu wa ta'ala ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya ji bakar magana mai muni aka dangana masa ba kamar Allah amma Allah da hakuri yake in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da hakuri yake an dangana masa mace an dangana masa ya an dangana masa talauci inna la faqir wa nanu ganin ji kafirai an dangana masa yana da abokan tarayya duk dai yayi hakuri ya bar mutane suna cikin kafircin sai lokaci yayi ya kama su amma ko in lokacin yayi in yayi ubangiji na da wani irin kafu inna allaha la yumhilu zalima hatta idza akhadahu la yaflutu Allah yakan bar kafiri ya ji daɗi ya wala yana jin daɗi ya aikata abin da ya gada fadi abin da ya gada kamar ba abin da zai faru amma ran da ya kama shi zai masa wani irin mummunan kamun yadda ba kwacewa akhza azizin mubtadir walau wadu lahu nasa bi zulmihim kai wannan kafire sun yi zalunci sun yi zalunci zaluncin su yana da yawa a ɗaiɗi ibadar Allah akai wani abun banza an zalunci ikon Allah domin Allah shine ma abudi shine abun bautawa a ci arzikinsa a bauta waninsa an zalunci Allah Allah shi ya kamata a bauta masa sannan a dangana masa abin da babu ya ɗauka ga barin wannan abin shine mace ko ɗa ko abokin tarayya ko kuma ajizanci duk wannan ya koru ga Allah walau wato Allah nasu mai zulmi da Allah zai kama mutane da za- wannan zaluncin da suke aikatawa da Allah yana kama su da shi ma tarka alaiha min dabba da Allah bai bar kowa a bayan ƙasa ba ko ƴan dabba ƴan ƙarama amma wala ta wakil mu ajalin musamman amma zai zai jinkirta musu ne zuwa lokaci sananne ambatacce a wurinsa li kulli ummati najal idza ja ajalum la ta'khudhu sa'atan wala taqdimun kowane kowace al'umma tana da iyaka in lokacin ta ya sai halakarwa kowane mutum yana da iyaka in lokacin zan bai yi ba ba za a halakar da shi ba in lokaci ya ku ba za a kara masa ba ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم in fa lokacin na yayi ya zo kofi da komi ya cika la yastakhiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ba ko da dan karamin lokaci wala yastaqdimuna ba kuma za a gabatar da su tun lokacin bai yi ba saboda munin aikin su da munin maganar su ba za a gabatar da su wani lokaci yayi in ko lokacin yayi ba za a jinkirta musu ko dan kankanin lokaci ba wai awa guda ba ko dan kankanin lokaci yana faɗa mana cikin idza ja'a idza ja'a kal munafiqun yana cewa ولن يوكل الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون idan ajali ya zo mugun mutum ce Allah akhirni ila ajalin qaribin fa asaddaka wa kun minas salihin ka dan kara min lokaci ina so in faɗi wata sadaka ka kara min lokaci ina so in faɗi sadaka ina so in yi wani aiki mai kyau ka kara min yace ko dan kankani ba zan kara maka ba
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون وتجب ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون in mata da ya laraba ba sa so su haifi ‘ya'ya mata amma kuma su tura wa Allah su ce Allah na da ‘ya'ya ma duk ‘ya'yansa mata dubban miliyoyin mala'iku wa ma yarda yi rabbi kallahu banda Allah ba wanda ya san iyakan mala'iku amma wa duk ‘ya'yan Allah ne amma ko dukan su mata ne wa yasalu lillahi ma yakrahu wa tadib alsatuhum kadhiba wannan harshe nasu yana faɗin magana na ƙarya yana sifanta magana ƙarya bai sifanta wa Allah da irin sifofinsa ba a shi Allah subhanahu wa ta'ala قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن wannan sune sifofin Allah ba irin sifofin cewa Allah yana da da ko yana da ya ko yana da yaya ba wanda duka ya koru ga Allah abin da suka faɗa ƙarya ne wa tasib alsatuhumul kadhiba amma duk da haka wa anna lahum husni abinda suke so su samu ƴaƴa maza a duniya in an je lahira kuma in lahira ta zama gaskiya ma tun da yake su masu dukiya ne a lahira ma ai za a tamu dukiya su samu su samu aljanna a lahira ina wai in lahira ta zama gaskiya ma tun da yake za a dukiya a nan duniya ba dai za ta da mutane da dukiyoyi ba to a lahira ba za a dukiya wai za su ji daɗi a duniya kenan su ji daɗi a lahira a a la jarama anna lahumun nara wato da suke cewa in sun je lahira za a za a tayar musu da dukiya da ƴaƴa lahira ma suna da girma Allah ce eh akwai abin da aka ajiye musu a lahira da gaskiya shine wuta la jama an lamun nara wa annam mufritu su waɗannan mutane sun faifaye cikin kafirci saboda haka wuta ita ce abin da aka ajiye musu wato shi dan adam kullum yana ba zai rubuta halaye ɗayan guda hudu ba ko dai dan adam ya ga kansa yana cikin bautan Allah yana ibadan Allah ya sallama wa Allah ya yarda da abin da Allah ya faɗi da abin da annaba suka faɗi duk gaba ke da ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya gode wa Allah ladabinsa a cikin nan ya gode wa Allah Allah ne ya yi shi ya hada shi da wannan shari'a ya karbi addu'arsa da yake ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya gode wa Allah ko kuwa ya ga kansa cikin sabon Allah ladabinsa a nan ba irin ladabin wannan bane ladabinsa maza maza ya tuba ya rubuta sakon nan inna Allah yuhibbu tawwabina ya tuba ya bar kafirci ya tuba ya bar sabo Allah yana son masu tuba ko ko ko ya zama yana cikin halin wahala to ladabinsa ya yi haƙuri Allah ya bashi lada fiye da lissafi inna wani fasafirun ajiyar da zai hisabi ko ko ya zama yana cikin halin jin daɗi nan kuma ladabinsa har yanzu ya gode wa Allah Allah ne ya haɗa shi da wannan jin daɗi wato shuhudul minna wannan su ne halayen ɗan adam ba zai da waɗannan ba ko kowane hali akwai ladabinsa in ka ga kanka cikin biyayyan Allah ka gode wa Allah Allah shine ya haɗa ka da wannan shuhudul minna kenan to Allah ya ji kan mallajin iyayen da yayin kiyaye mu da malamu da malamu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah saka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bi addu'o'in mu da addu'o'in da muke musu addu'a Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu duniya da lafiya Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun su abin da suke nema Allah ya ba su Allah ta amfane su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya zama lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Fatiha salatu fatiha sunan rahman rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الجلد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله الله حركة دم سيئة ومسلموتا الله حركة دم سيئة ومسلموتا الله تدم دبلائي الله يشاهد في مشرسه بركة عليه الصلاة والسلام